yawan musulmi masu albarka ci gaba da karatun da muke a wannan lokaci mai albarka yau muna 29 ga watan shawwal hijirar mazala sallallahu alaihi wasallam na da 444 wanda ya daidai da 19 ga watan biyar miladiya na da 2023 ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin nabina muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in sati da ya gabata mun karanci babul karami wal judi wal infaqi fi wujuhil khairi thiqatan billahi ta'ala mun tsaya akan hadisi na 5548 wanda muka karance shi kuma sharhin wannan hadisai suka gabata yau insha Allah za mu tashi akan hadisi na 550 a wannan bugu wanda nake tare da shi na sharhi na al'allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala قال المؤلف رحمه الله تعالى أنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من تعرف من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه an samu wani hadisi daga abdullahi da amur da as wanda da Allah ta ƙara tabbata a gare su ya ce wani mutum ya tambayi manzo Allah wanda tsirayen Allah da mutum su ƙara tabbata gare shi ya ce ayyul islami khair wani musulunci ne wanda ya yi alkhairi mai alkhairi menene idan na aikata a cikin musulunci alkhairi ne wannan kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi tut'imu ta'am shine ka ciyar da abinci mabukaci iya neman abincin da zai cika ciyar da shi sawa'un wannan abinci da hanye ne ko kuma ɗanye ne wannan na daga cikin alkhairi daga cikin musulunci wa tukri ussalamu ala man arafta wa man lam ta'rif kuma kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba zaran musulmi ne wajibi ne akan ka kamar sallama ka gamu da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kana tahiya iya zamne ka ce mai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in ka takaida assalamu alaikum yayi kana da lada goma assalamu alaikum wa rahmatullahi kana da lada 20 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kana da lada 30 ba ku ga uwa abu mai sauki wanda mutum zai yi gaji ya samu lada mai dumbin yawa a ce duk wanda ka gamu da shi sai ka mai sallama irin wannan to tabbat mutum iya cikin alkhairi alkhairi ne kuma ba sai wanda mutum ya sani ba galiban muna da tabi'a bakawa wani sallama sai ka san shi kuma ba haka bane za ka yi sallama ne ga wanda ka sani kamar yadda mazala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka nan ga wanda baka sani ba ma za ka mai sallama wannan hadisi imamu bukhari da muslim suka fitar da shi wa anhu hallo an samu wani hadisi daga abdullahi da amur da as wanda yadda Allah ta kara tabbata gare su kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da aminci su kara tabbata gare shi yace arba'una khalsatan akwai tabi'o'i guda 40 khalsatu a'laha manihatul 'azm mafi girman wannan ɗabi'o'i da daraja shi ne kyauta ko aro ta tinkiya ko akuya maniha tana zuwa da ma'anar kyauta gaba ɗaya ka ɗauki dabbar da take da nono ka ba wani ɗan uwanka mabukaci wanda baya da danihin taimaka mashi sha wannan nono jikin shi ya ginu ko kuma aro ka ara mashi domin ya tatsa insha Allah wannan babi ne ne taimakekke ne juna manihatu an ma min amilin ya'malu bi khalsatin ko khilsa babu wani mai aiki da zai yi aiki da wata wannan ɗaya daga cikin wannan tabi'a raja'an thawabiha iya mai kwadayin ladanta cewa iya kwadayi iya fata Allah madaukaki ya bashi ladan abin da ya aikata wata sadiqa maw'udiha sannan kuma da gaskatar da alkawalin da Allah maɗaukaki ya yi a kanta cewa idan mutum ya yi wannan Allah zai ba shi lada kaza illa a dakhalahu ta'ala bi aljanna inda iya da wannan itikadi face sai Allah maɗaukaki ya shigar da shi aljanna dalilin wannan tabi'a da ya aikata rawahu bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi wa qad sabaqa bayanu hadha alhadith fi babi bayani kasrati turkul khair kuma wannan bayanin wannan hadisi ya gabata a cikin jerin gwano da ya zo a cikin babi na bayanin yawanci ko hanyoyi na alkhairi wanda suna da yawa قال المؤلف رحمه الله وعن أبي أمامة سدي بن عجلان رضي الله عنه أنسى من حديث أبو أمامة wanda sunan shi Sudai dan Ajlan wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi yace ya ibn Adam ya kai dan Adam innaka an tabdhul al fadla khairul lak na hadisi ne kursi ya kai dan Adam sani cewa ka aikata wani abu na falala shi ne aikinka bazanin abu abinda za ka aikata shi kewaye ta aikata shi to wannan shi ne alkhairi gare ka abinda Allah maɗaukaki ya marata na duniya na dukiya ka taimakawa mabukata wanda suke bukata zuwa ga wannan dukiya wannan shi ne mafi alkhairi a gare ka wa an tumsikahu sharrun lak rike wannan rata ta dukiya da Allah maɗaukaki yama ka kibada ta alhali ga mabukatanta to wannan shine sharri gare ka ba alkhairi bane wala tulamu ala kafafin kuma ba za a zarge ka ba amsa takaitawa duk abin da za ka yi ka wuce gona da iri a ciki in ci ne sutura ne menene abin da zai ishe ka in ka takaita a kan shi to ba wanda zai zarge ka wabda bi man ta'un idan ka tashi ciyaswa da badawa to ka fara ga wanda akan wanda nauyin shi ke kanka bangaren ciyaswa fara da iyalanka daman ba zancen dangi ba zancen mahaifa da iya da mata sannan da danginka sannan kuma ka waiwaya baya ka ga wanda suke koma bayan wannan ka taimaka musu ana nihin baka tsallake wanda nauyin shi ke kanka ka je ka wa wani daban alhali shi kuma baka biya mai bukatun shi ba dan zaka ciyas baka barin gidanka da yunwa ka je ka ciye gidan wani zaka ciyar da gidanka sannan kuma ka waya ka ciyar da mabukaci wabda bi man ta'u wal yadu al ulya khairun min al yadu sufla hannu wanda yake sama mai badawa shi ne mafi alkhairi da hannun da yake ƙasa wanda yake karba abinda za ka yi ka yi ƙoƙarin cewa kai kake badawa ba kai ake ba ba kai ya zama to mutum kawai ya kwanta shi duk abin da yake ya sa gaba kawai shi dai a bashi a'a yi ƙoƙari kai ma ya zama to hannunka a sama yake duk irin talaucin ka ko lokacin da Allah maɗaukaki zai ma gajiya ya ma yalwa to wannan sai ka samu damar da kai ma ka bada kai zaman to kai kullun kai ne ake ba rawahu muslim imam muslim fitar da wannan hadisi wa an anas radiyallahu anhu qala an samu wannan hadisi daga anas da malik wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi masu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-islam shay'an illa a'tahu ba a taba tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba akan musulunci ya bada dan musulunci face sai ya bada abinda aka tambaye shi walaqad ja'ahu rajulun tabbat wani mutum ya zo mishi fa atahu ganaman wazala sallallahu alaihi wasallam ya bashi dabbobi tumaki da awaki bai na jabalaini masu ɗumbin yawa wanda zai tsa- cika tsakanin dutse da dutse garke mai girma faraja ila qaumihi faqala wannan mutum ya koma ya zuwa mutanen shi sai ya ce ya qaumu aslimu ya ku mutane na ku musulunta fa inna muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqra ku sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muhammad na ba da kyauta kyautar ga wanda bai yajin tsoron talauci nan ya tashi gaba ɗaya ba da bai ji sauran wani abu babu tsoron talauci wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya zaka samu wani mutum zai musulunta ba abin da yake nihi da wannan musulunci nashi sai duniya dan a bashi ya samu duniya sai dai ina fama yalbathu illa yasiran baya dadewa a cikin wani dogon lokaci sai lokaci dan kankane hatta yakuna al-islamu ahabbu ahabba ilayhi min ad-dunya sai ka samu cewa face musulunci ya yi soyuwa ya zuwa gare shi da dukkan abin da za a bashi da duniya domin ya shiga cikin musulunci ya ɗanɗana daɗin imani da musulunci wama alaiha da abin da yake kan duniya ya fifitar da wannan musulunci da abin da za a bashi na abin da yake cikin duniya ko na duniya da abin da yake kan rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi wa an umar radiyallahu anhu qala an samu wani hadisi daga Umar da Khattab wanda ya Allah ta ƙara tabbata a gare shi qasama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qasman manzala sallallahu alaihi wasallam yayi wani rabo fa qultu sai nace ya Rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la ghayru haula'i kanu ahq bihi minhu koma bayan wa'annan mutane akwai mutanen da suka yi cancanta da abin da ka ba wa'ancan. Kala, manzo sallallahu Alaihi wasallama ya ce mishi, Innan hayyaru ne, sun matsa min da tambaya ne an yi sa'alo ne bilkoshi, tsoron kansu tambaye ne da muguwan magana, sun tambaya, sun tambaya, tsoron kansu kai ga suna tambaya da muguwan magana saboda jahilcinsu. Au, yubkhiluni ko kuma su sanya ni in musu rowa ko kuma su ce tsoron kar su ce ni marwaci ne banna badawa walastu bi bakhil alhani ni kuma ba marwaci bane na dalilin da yasa na ba su akwai wasu mutanen da kana ba su ne dalilin wani sababi yadda cewa ga wa'anda suka yi bukatuwa a ba su amma saboda wani irin tabi'a tasu da yanayi nasu kake ba su قال رواه مسلم وانا حديث امام مسلم يفتد وانا حديث وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال an samu wani hadisi daga jubair dan mut'im wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi yace bainama huwa yasiru ma'a ma'a nabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake tahiya tare da manzon Allah wanda tsirayen Allah da mun ce ƙara tabbata a gare shi maqfalatu maqfalahu min hunain lokacin da suka dawo daga yakin Hunayn fa aliqahu al-arabi yas'aluhu yas'alunahu sai al-arabu laraba wanda suke nisa da ilimin addini suka ratayi da shi suka fuskanto shi suna roƙon shi hatta taruhu ila samura har sai da suka matsa mishi sai da kai ga kalkashin wannan taka magariya wa hatifat rida wasu wani ya warce ma mayahin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa waqafa annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala manzo Allah wanda tsira Allah da mucin tsara tabbata gare shi ya tsaya sai ya ce musu a atuni ridai ku bani mayahina falau kana li adadu hadhihi al'ida da dai a ce ina da wani abu na dukiya wanda ya kai adadin wannan itaciya na'aman na wata na'ima idan itace ne masu kaya wasu suna fassara su da wannan taka ba bagaruwa ba kan bagaruwa kan duk dai iccen da yake da kaya wasu suna fassara su da aduwa itace ne na na sahara masu kaya da dai ina da wata wata dukiya ta ni'ima wanda suka kai adadin wannan itace la qasamtuhu bainakum tabbat ko wallahi da na raba shi tsakaninku thumma tajiduni bakhilan thumma la tajiduni bakhilan dan nayi haka nan ba za ku same ni ba marwaci wala kadzaban ba za ku same ni ba makaryaci wala jabanan kuma ba za ku same ni ba matsuraci qala rawahu muslim imam muslim fitar da wannan hadisi makfalahu ay hala ruju'ihi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin Hunayn wa samura shajaratun itaciya shine wannan taka na magariya ko samura wa al-ibat shajarun lahu shaw itace ne wanda suke da kaya قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مالي وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل من زال أول سيرة الله دامن شنستار تبتا غريشي ما نقصت صدقة من مال da ɗai duniya sadaka ba ta taɓa rage wata dukiya in dai sadaka za ka ba da don Allah to dukiya ka ba ta raguwa za ta ragu a adadi amma kuma za ta haɓaɓɓaka a albarka da Allah maɗaukaki zai sanya wa wannan dukiya ko kuma Allah maɗaukaki ya buɗe ma taskoki na arziki wanda baka tamani shi dai ka bada da sunan sadaka to dukiya ba ta rabuwa shi yasa Allah maɗaukaki ya ambaci zakka zakka domin ita ce annama asalin zakka annama haɓaɓɓaka da ci gaba da daɗuwa in kana huddar da zakka dukiya ka haɓaɓɓaka za ta za ta daɗu wama zada Allahu abdan bi afwin illa izza Allah madaukaki bai ya dada wani bawa da rangwame ya zamanto mutum ne mai yahiya da rangwame face sai daukaka Allah madaukaki zai daukaka shi ba shi izza dalilin wannan rangwame da yake wa mutane wama tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wajalla kuma da dai duniya mutum bai taba ba kaskantar da kanshi ga Allah madaukaki bangaren ya bi dokokin shi ko kuma ya kaskantar da kanshi ga bayan shi bayan Allah illa rafa'ahu Allahu azza wajal face sai Allah madaukaki ya daga darajar wannan bawa mai girma rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da wannan hadisi al-allama sheikh muhammad bin salih al-usaymin yayi sharhi na wa'annan hadisai قال ذكر المؤلف رحمه الله تعالى wanda ya wallaha wannan littafi wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi ya ambata an Anas bin Malik radiyallahu anhu daga Anas dan Malik wanda ya da Allah ta kara tabbata a gare shi kala masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallama shay'an 'ala al-islam illa a'tahu qala li annahu kana akraman nas ba a taba tambayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani musulunci akan addini wani abu akan addini na musulunci fa sai sai ya bada mala ya ce domin maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ya yi kowa karamci ya yi kowa kyauta da karamci wa kana yi buzilu malahu fi ma yi ƙarribu ilallahi azzawajal maza Allah sallallahu Alaihi wasallama na sadaukar da dukiyar shi cikin abin da yake kusantar da shi ya zuwa ga Allah mai girma da buwaye wa min zalika na daga wannan annahu sallallahu Alaihi wasallama cewa manzo sallallahu alaihi wasallama idan sa'alahu shakhsun ala islam idan wani mutum ya tambaye shi akan musulunci yani ala ta'alifi ala islam akan ya ribanto zuciyar shi ga musulunci war ragbat fihi da kwadaitar da shi a cikin shi illa a'tahu face sai ya bashi wannan mahma kana hada shay ko menene wannan ko mun matsayin shi ko mun darajar shi ko mun yawan shi manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya bashi mu duba mu ga ƴan uwa yanda ake sadaukar da dukiya domin haɓakar da addinin musulunci amma mu sai kaga dala biyar dala goma ta gagara mutum ya saka abinda za a kira mutane zuwa ga Allah madaukaki ko abinda zai tahiyar da ya haɓakar da addinin Allah madaukaki sai kowa kukan babu babu kuma sai Allah ya bi addu'a mutane domin duk lokacin da mutum zai cika yawan ni ba ni ba ni to addu'a ce yake wa kanshi maimakon ya roƙi Allah maɗaukaki ya godiya yi sai Allah ya yalwata mashi in ya cika da kuka to sai zamanto muguwa addu'a ce yake wa kanshi manzo sallallahu alaihi wasallama babu wani abin da za a tambaye shi game da musulunci face sai ya bada shi na'am hatta innahu sa'alahu arabi har sai da wani balarabe ya tambaye shi fa atahu ganaman baina jabalain ya bashi dabobi kananan dabobi suke tsakanin duwatsu ai annaha ganamun kathira ana nihin dabbobi masu yawa a atahu iyaha rasul sallallahu alaihi wasallam lima yarju min alkhairi li hadha ar-rajul Manzo sallallahu alaihi wasallama ya bashi wannan dukiya dalilin abin da yake kwadayi na alkhairi ga wannan mutum wali man wara'ahu da wanda yake bayan shi iya kwadayin ya wannan mutum ya musulunta kuma haka bayan shi jama'a shi ta musulunta ولذلك ذهب هذا الرجل إلى قومه فقال دليلا haka wannan mutum ya tahi zuwa mutanen shi sai ya ce ya qaumi aslimu ya ku mutane na ku musulunta فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر domin Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bada kyauta irin kyautar da wanda bai jin tsoron talauci alaihi salatu wassalam yani yu'ti ata'a jazilan iya bada kyauta mai yawa ata'a man la yakhsha al-faqra kyautar da wanda ko irin kyautar da wanda bai jin tsoron talauci fanzur ila al-ata'a kaifa athara fi hadha ar-rajul هذا التأثير العظيم ما لنشي كالورا كي تsokaci ga irin wannan kyauta yaya tai tasiri ga wannan mutum tasiri mai girma hatta asbaha da'iyatan ila al-islam har sai da yayi gari iya kira ya zuwa ga addinin musulunci saboda jin dadi da abin da aka bashi wa huwa inma sa'ala tam'an tam'an li ghairihi min al-arab ka ghairihi min al-arab wannan mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya roke shi ne saboda kwadayi kamar yanda hali ne na mutanen daji fal arabu ahlu tam tama malai yace larabawa wanda suka yi nisa da addini da fiqh na addini suna da kwadayi yuhibbuna al mala wa yasaluna suna son dukiya kuma suna roƙonta walakinahu lamma atahu rasul sallallahu alaihi wasallama هذا العطاء الجزيل صار داعية إلى الإسلام lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya ba wannan mutum irin wannan kyauta mai yawa sai ya kasance ya zama shi ma malami ne mai kira zuwa ga addinin musulunci faqala ya qaumi aslimu wa lam yaqul aslimu tadkhulul janna wa tanju minan nar ce musu ba ku musulunta za ku shiga aljanna ku tsira da wuta a'a domin ya san ɗabi'arsu mutane ne wanda suke son dukiya bal kala aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqara yace musu ku ba ku zo ku musulunta domin manzo sallallahu alaihi wa sallama na bada dukiya na yin kyauta kyautar da wanda bayya jin tsoron talauci ya'ani sayu'tikum wa yukaffir zai ba ku kuma ya dada muku yawaita a cikin badawa wannan yanwa haka addinin musulunci yake tahiya da dukiya duk irin abinda duk irin guzurin da gudunmuwar da zaka bada to kowa a musulunci iya da abin da zai iya ba musulunci gudunmuwa in ma da dukiya in ma da mulki in ma da matsayi in ma da ilimi ko da abin da ya kama da haka qala walakinnahum idza aslamu min ajli al-mal sai dai wannan mutane idan sun musulunta dalilin dukiya فإنهم لا يلبثون يسيرا إلا ويسير الإسلام أحب شيء إليه ba za su daɗe ba face sai ka samu musulunci ya kasance shi ne mafi soyuwa ya zuwa gare su a habba minar duniya wa mafiha za ka sami sun hisan musulunci da dukkan abin da ke cikin abin da yake na duniya ne da abin da ke cikin ta wali hadha kana rasul sallallahu alaihi wasallam yu'ti rajula ta'lifan lahu ala al-islam lila haka manzala sallallahu alaihi wasallam yake ba mutum kyauta ba dan komai ba saboda jawo zuciyar shi zuwa ga musulunci hatta yuslim har domin ya musulunta wa in kana in kanat niyyatuhu lil mal idda cewa wannan mutum mun shi da niyyar shi saboda dukiya ne illa annahu idza dakhala fil islam wa ta'allama mahasin al islam wa wa qarra al iman fi qalbi sai dai waƙar iman fi kalbi sai dai da zarin ya shiga musulunci ya karanci kyawawan ɗabi'o'i na musulunci to sai imani ya tabbata a cikin zuciyar shi wa yawma idhin min hadha al-wa yu'khadh min hadha al-hadith wa amsalihi ana dauka fa'ida cikin wannan hadisi da makamantar shi annahu la yanbaghi lana an nabta'ida an ahli al-kufr bai dace ba gare mu mu yi nisa mu yi watsi da ma'abuta kafirci wa an ahli al-fusuq kan mu yi watsi da wanda suka zamanto fasikai ne mu ce ba mu da alaka ta kusa da ta nesa da su ba ruwanmu da su a mu yi ƙoƙari duk da fasikancinsu da kafircinsu mu yi mu'amala da su wadda za ta shigar da su a cikin musulunci wa an nad'uhum wa an nad'uhum lishayatin tal'abu bihim kan mu bar su da shaydannai wanda za su yi ka wasa da zukatansu bal nu'allifuhum za mu yi ƙoƙarin jayo su ne wa najzibahum ilaina mu jawo su zuwa gare mu bilmal da dukiya wallin da tabshi a hankali wa husnul khuluq da kyakkyawan hali hatta ya ta'allafu islam har sai sun zo sun rungume musulunci fa ha huwa rasul sallallahu alaihi wasallama yu'til kuffar gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ba kafirai kyauta yu'tihim hatta min alfai har daga dukiya ta zuwa da aka yi a yaƙi ba a yi ba kafirai suka tsere aka samu ganima manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ba su shi bal inna inna allaha ja'ala lahum haqqan hazzan fi zakka bari ma har sai da Allah madaukaki ya ba kafirai wani kaso na zakka nu'tihim li nu'allifahum 'ala al-islam muna ba su ne domin mu jawo hankalin su zuwa musulunci hatta yadkhulu fi dinillah har sai sun shiga cikin addinin Allah madaukaki wal insanu kal yuslim lid-dunya mutun na iya musulunta saboda duniya walakin idza zaqa ta'am al-islam raghiba fi idan sai dai da zaran ya dandana dadin musulunci to sai kaga yayi kwadayi zuwa cikin shi hatta ya kuna ahabba shayna ilai har sai ya kasance mafi soyuwa ya zuwa gare shi ina ga lokaci ya sha muna iya tsayawa akan wannan magana ta mala abinda muka wani daidai Allah madaukake ya ba mu lada abinda muka yi kuskure daga she daga gare mu ne daga shedan kuma Allah madaukake ya yahi kuskure سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وعليكم السلام ورحمه الله ركونا idan kana tsoron sharrun babu laifi ka ba su na'am hadisi ya zo duk da cewa irin wannan hadisi yanzu aiki da shi zai wahala ba don komai ba saboda raunin musulunci na da rauni don kai kakon a kwamseriya shi ne dabar ruki ya ruki ka ka watsa mai kasa duka in kawara ka watsa mai kasa ka san ko abin da kai to wannan ana yi nihi ne a lokacin da musulunci yake faɗi a ji na'am wallahu a'ala amma babu laihi idan kana jin tsoro ko shawa ba laihi babu laihi ka bashi saboda ka huta na'am mun ya gabata mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya ba mutum ba dan kuma saboda mugun halin shi da wannan wallahu a'lam